بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أقوانا متى biyu ga watan hudu shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2011 muna darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa'i a yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan aya ta 23 fadin Allah maɗaukin sarki hurrimat alaikum ummahatukum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وربائبكم اللاتي
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
Allah madaukakin sarki a wannan aya mai tsawo ya yi bayani ne akan matan da suke haramun ne a aure su su ne al-muharramat akwai al-muharramatu bi sababil wuslati waɗanda Allah ya haramta ta hanyar wato alaƙa da haɗuwa da su ko ta dalilin jini misali ko kuma aure ko na makamancin wannan su al-muharramat ɗin da aka yi magana a cikin wannan ayar mutum goma sha hudu ne da kuma ayar da za ta biyo bayanta bakwai daga cikinsu haramun ne gare ka ta hanyar dangantaka bakwai a cikin guda sha hududin nan akwai kuma guda bakwai sababi ne yasa suka zama haramun ba ta dangantaka ba ne bakwai ta hanyar dangantaka bakwai kuma ta hanyar sababi a cikin guda bakwai ɗin da sababi ne yasa suka zamanto haramun ga mutum akwai waɗanda sababin shayarwa guda biyu a cikinsu ta dalilin shayarwa ne suka zamanto haramun ga mutum akwai kuma ta hanyar sarakuta guda hudu a cikinsu sarkuntaka ta hanyar dalilin aure kenan akwai kuma na bakwai din a ciki wanda ta dalilin aure ne duk matar da take aure a gidan wani ai kaga haramun ne gare ka kun fahimci wannan to za mu bi ayar karo na farko sai mu zo mu fashin bakinta da kuma buga misalai aya guda ɗaya za mu karanta yau ita ce karatunmu a kanta za mu tsaya insha Allah Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum sai ku biyo ni ku ji mu ji suwaye ne hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata mama haramun ne ka aure ta wa banatukum da 'ya'yanku mata wa akhawatukum da 'yan uwanku mata yarka ko kanwarka wa ammatukum da gwaggwanninku kanwar uba ko yar uba wa khalatukum da innarku me jam'in inna eh inniyoyi inna guda daya to da shi dai da innayenku na'am a'a wai jam'inta ba inna ake ci- in- inna ce ai ko to in- inna da yawa ya ake faɗa a Hausa inniyoyi ko Allah sa haka din ne ko innaye kaji wani ya ce innaye to da haka kun gane bambanci tsakanin amma da khala ko amma yar ko ba ya ko kanwa me kuke ce da ita a Kano gogo to khala kuma kanwar uwa ko yar uwa me kuke ce da ita a Kano inna to shikenan Allah sarki ai kun fadi goggo fulatanci ne inna fulatanci ne sai ku kawo na Hausa kaga kaga kaga mama kaga mama fulatanci ne inna fulatanci ne kaji ko goggo fulatanci fulatanci ne akwai wani abun kuma ku kawo inji ya dikko ya kumbo ya gwalgwal duka fulatanci ne ya fendo to ina na hausa babu menene na oh. wani waya karama sai dabaru kawai to amma daman su wai masu sani yare suna cewa ai shi yare baya zamantowa cikakken yare mai kima sai in ya zamanto yana yin aro ko ba haka bane yanzu misali kalmar momi kam turanci ne ko hausa ne ko bulat a to amma kuma sai aka ce mama momi mama mako inna mako goggo mako wannan kaga fulatanci ne ke to ba mu sani ba fulatanci ne ya sata ya ara ko kuma turanci ne ara kamar yanzu a cikin larabci ma za ka rinka jin akwai farisanci ai hatta a cikin larabci in gabar karatu wata rana ta zo insha Allah za mu faɗa alayi hal mun aro kalmar ala- a fulatanci sako dai ya isa dan kada wani bahaushe ya zo yana buga kirji ya ce wai shi kaza kaza kaza ka gane cewa yaran na kama aro yake yi wani lokaci wa banatul akhi da da ƴaƴa mata na dan uwanka yayanka yarsa mace ba za ka aura ba yayanka wato ‘ya'yansa mata duka gaba ɗaya babu aure su ne wa banatul akhi ko kaninka ko ‘ya'yan kaninka wa banatul ukhti da ‘ya'ya mata na ɗan na na na na ‘yar uwa yarka ƙanwarka babu aure ba za ka auri ‘ya'yan ƙanwarka ba ba za ka auri ‘ya'yan me yawwa a ayarka ba wa ummatukum allati arda'anakum da kuma matanku da suka a iyayenku da suka shayar da ku a da an ce mana hurrimat alaikum ummahatukum me bambancin wannan ummu ta farko da ummu ta biyu ummu ta farko ita ce me asalin uwa ta haifa kenan sannan kuma wa ummahatukum allati arda'anakum da da iyayenku mata da suka shayar da ku zai iya yiwa mutum wacce ba uwarsa ba ta shayar da shi zai iya yiwa haka ne to in dai ta shayar da kai ita ma ta zama haramun ne gare ka wa akhawatukum min ar-rada'ati da yan uwanku mata ta hanyar shayarwa kaga mun shigo magana shayarwa kenan uwa ta shayarwa da kuma yar uwa ta shayarwa kamar ya yar uwa ta shayarwa wacce da kai da ita kuka sha nono a wajen wata mace za mu zama buga misali insha Allah wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku mamar matanka mahaifiyar matarka haramun ce wa raba'ibukum lati haramun ce a gare ka fa yawa wa raba'ibukum lati fi hujurikum da agololi jam'in agola raba'ib jam'in rabiba agololi yara 'yan mata abinda ake nufi da agola shine ka auro wata mata sai ta taho maka da 'ya'ya mata 'yan mata ga ta ka aure ta kuma ta zo da yarinya budurwa yaya sai haƙuri yawwa sai haƙuri wa raba'ibukum allati fi hujurikum wato da agololi da suke karkashin tarbiyyarku shine fi hujurikum za ka iya cewa waɗanda suke cikin ɗakunanku wasu kuma suna cewa wanda suke cikin karkashin tarbiyyarku wacce take ɗakin ka aika kake tarbiyyantar da ita kenan to amma min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ƴaƴan agololin na matanku wanda kun sadu da matan to wanda ba ku sadu da matan ba fa to akwai bayani daga baya fa in lam takunu dakhaltum bihinna kaji amsar Allah ya ce idan ba ku sadu da iyayen nasu ba ma'ana mutum ne ya zo ya auro mace ta zo masa da yarinya agola haramun ne ya auri wannan agolar kar ya gani ya ce kai aini yar nake so ba uwar ba gaskiya kai ya ce ya fasa matukar ya sadu da uwar amma fa in lam takunu da kaltun bihinna idan ba ku sadu da uwar ba ka auro mata an biya sadaki an yi biki ta tare da ta zo tarewa sai ta yi kuskure ta taho da yarta budurwa sai ka ganta ka ce kai ka ce da sauye ka ce da canje to fa in lam takunu da kaltun bihinna in dai baka sadu da uwar ba duk da cewa an yi aure to fala junaha alaikum ba laifi wani abu sai ƙura'ani malam inda ba inda ba ƙura'ani ne faɗa ba ai mutum sai ya ji wani abu wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa halailu abna'ikum da matan ƴaƴanku ma'ana matan ƴaƴanku na tsatsanku matar ɗanka da ka haifa kai ka ji ko haramun ne a gare ka ka auri matar ɗanka matar ɗanka ai kamar yarka ce ko shawwa ka san Allah ya san halin mutane shi yasa ya maganin su da wannan ayar wallahi in ba haka ba Allah wani zai taɓar gaza ina gaya maka da gaskiya yawwa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf Allah ya hana ku hada tsakanin yan uwa guda biyu kamar ya da kanwa duka auro su ka auro ya kuma ka je ka dado auro kanwar ma duka hada a an ta jima ubain al babu ba a hada tsakanin yan uwa guda biyu illa ma qad salaf sai dai abin da ya wuce wannan an yafe muku dadin a jahiliya an yi zaka iya auren kanwa in ka gayar ma ka dada aurewa duka hade su gida guda in yaso duk abin da za su yi mu ga ta kishi inna allaha kana afuwan inna allaha kana ghafuran rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai tabaraka wa ta'ala to kamar yadda muka faɗa waɗannan su ne jumlan matan da Allah madaukin sarki ya haramta sai kuma wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum aya tana da tsawo shine ban shiga ba to amma ku hada da ita wal muhsanatu minan nisa'i da kuma mata katangantattun mata masu aure haramun ne a gare ku matan wasu kenan ku je ku aura to a nan gurin Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haranta muku iyayenku mata ummahat nan jam'i ne na ummu to da aka ce uwa fa to har kaka ma ta shiga tunda aka haramta maka mahaifiyarka to kar wani ya ce to shikenan to mutum zai iya auren uwar mahaifiyarsa haba haba malam ai bai daɗi ba ai ai bai kamata ba da haka wannan layin duka an fahimta yawwa wa ina alauna min qibalil ummi wa min qibalil abi mahaifiyarka da mahaifiyar mahaifiyarka kakarka da mahaifiyar kakarka kaji ko da da kakar mahaifiyar kakarka wato ka jona kai ta tafiya duk wannan layin gaba ɗaya haramu ne gare ka ku fahimci wannan yawwa to haka uba ma fa kar wani ya ce to ai nan kaga ba faɗi uba ba to ya mahaifiyar uba ita ma duk layin su ne mahaifiyar babanka kaga kakarka kenan ko ba ka bane ke din ma mace ka juyo da abun ma yanzu kaga anan an ce ummahatukum ana magana akan ku maza ne ba za ku auri iyayenku mata ba to ka dana juya ayar kuma ka ce mana ku mata mata bai halatta ku auri babanku ba mace ba za ta auri ubanta ba sannan ba za ta auri kakanta ba sannan ba za ta auri baban kakanta ba kuma ba za ta auri wato kakan babanta ba duk inda za ku kara ku je ku ta karawa har iyadu shi ma layin da uwa da uban gaba daya kun fahimci wannan ko da yake ayar ba ta yi magana ba ta ce uba ba to amma ai duk hukuncin ɗaya ne kun fahimci wannan layin to dangane da ummaha tukum kenan wa banatukum banat nan jam'i ne na albintu albintu ita ce binta kenan yarka yarinya yarka ba yadda za a yi kawuri yarka to a nan kuma tunda an ce yarka to kuma 'ya'yan ɗanka ma ba za su kawura ba kamar misalin kana da ɗa namiji sai ya yi aure ya haifi yara 'yan mata jikokinka kenan barakallahu fik ma'ana jikokinka mata ba za ka aura ba haka ba za ka auri wato me zan ce 'ya'yan jikokinka ko kuma 'ya'yan 'ya'yan jikokinka shi ma wannan ɗin ka je harkar shi ma ka ɗauko ita ma mace a haka yawwa wa akhawatukum yar uwarka al akhawat jam'i ne na al ukhtu yar uwarka ana nufin kanwarka yarka duk inda Allah ya wa kanwarka halitta ko yarka halitta in dai ba akuya ba ce kai ko rago to dole ka haƙura Allah ya haramta kuma ma alhamdulillahi a ɗabi'a ɗan adam ma abin kyama ne bai ma dace ba ka duba hikima ta ubangiji wannan alaka da Allah ya kaddara tsakanin namiji da mace to sai ya haramta ta tsakanin wato wanda ake da dangantaka na kusa saboda gaskiya akwai kunya a ciki inda ba dan wani malami yake cewa malamai suke cewa inda ba dan Allah ya halatta alaka tsakanin namiji da mace ba to da akwai kunya iya kunya sam sam akwai kunya to amma Allah ya halatta kuma ya kaddara rayuwar ta zamanto a haka to shi yasa Allah ya yi wa abun katanga katanga katanga katanga dan kada mutane su zo su yi rayuwa irin ta dabbobi al jam'i ne na al to wannan yar uwar taka Allah ya ce yar uwa wani zai iya cewa to yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko ko yar uwa uwa ɗaya kadai ko ko yar uwa uba ɗaya ka ce yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya to ya hukuncin ka auri yar uwarka uwa ku ɗaya ko kuma ya hukuncin ka auri yar uwarka uban ku ɗaya duka gaba ɗaya ba sun yar uwarka ba ce kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya kanwarka uba ɗaya kanwarka uwa ɗaya in dai kanwarka ce haramun ne haka yar kama uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya aka hada duka haramun ne wa ammatukum ammatu jam'i ne na al'ammatu al'amma kuma ana nufin yan uwan mahaifi kenan ko ba haka bane yawwa duka waɗannan haramun ne haka kuma da yan uwan kakanka ma me amma ba ana nufin kanwar babanka ko yar babanka ba to kar wani ya zo ce to me hukuncin ya auri kanwar kakarsa ko yanka- yar kakarsa duk wannan layin na uba abin da ya shafi uba ya shafi kakan shi sannan ya shafi na saman shi ma su ma duka haramun ne sannan wa khalatukum wannan fa duk su ne waɗanda aka haramta mana ta hanyar dangantaka idan kun lura da karatun duk waɗannan ai dangi ne to za mu zo waɗanda ba ta hanyar dangantaka ba ne ta wani dalilin ne daban wa khalatukum da da da inna an gane yawa shi ma innar taka kanwar uwa kanwar mahaifiyarka da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka da suke uwa ɗaya kaɗai ko yar mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya ko yar mahaifiyarka uba ɗaya kaɗai ko uwa ɗaya kaɗai haka ita ma wancan uba ɗaya kaɗai ko uwa ɗaya kaɗai kawai in dai ta zama in dai sun haɗu ta hanyar uba ko uwa to bai halatta ba sannan kuma haka abin da ya shafi kakanni ma mata wa banatul akhi wa banatul ukhti da 'ya'yan dan uwanka kaninka yana da 'ya'ya mata kamar yadda muka yi bayani ko kuma 'ya'yan yayanka karka ga ai yayana ne tunda yayanka ne ya tara 'ya'ya mata bari ka je ka nemi 'ya'yan yayanka ka nemi 'ya'yanka yawwa ba a wurin 'ya'yan yaya ko kuma yar uwarka yar ka ce ko kanwarka ka je ka ce ai wannan yar gidan ai yar gidan yar gidan yaya yar gidan yata ce kamar yadda yanzu ake wannan maguzancin kaga mutum yana alaka malam da yar gidan yassa yanda ka san subhanallah abin ba a cewa komai dai bai halatta ba to wannan kenan a nan gurin abinda dai ake so a nuna mana cewa an haramta wa mutum dai wato asalinsa da kuma abin da yake da alaka yake jone da asalin nasu kenan a cikin ayoyin al'usulu walfusulu kenan iyayenku mata da kuma kakanninku mata waɗannan su ne al'usulu alfusul kuma su ne abin da ya shafi 'ya'yanku mata da kuma 'ya'yan wato mata 'ya'yan 'ya'yanku maza mata 'yan mata 'ya'yan 'ya'yanku maza duk waɗannan fusul ne bai halatta a aura ba sannan kuma an haramta mana danginmu 'yan uwanmu mata yayarka ko kuma ƙanwarka haramun ne duka waɗannan bai halatta ba sannan kuma da da innaka da gwaggwanka waɗannan su ne almuharramatu bin nasabi waɗanda aka haramta ta hanyar mai dangantaka ta hanyar dangantaka insha Allah za mu ba da aiki ga wani ko wasu daga cikin yan boko a nan in an gama sai ku nemi kaset ɗin sai a je a fassara mana su matan da Allah ya haramta mu aura an ji ko in na gama zan nuna wanda zai yi dan nan shiru tsayar ku shiru za ku ku bani sai wani ya je ya bugo mana su a kwamfuta matan da Allah ya haramta mu mu aura sai ka raba su a ce waɗanda aka haramta mana ta hanyar dangantaka su ne wane da wane da wane da wane da wane duka dai bayanin da aka yi sannan sai ka zo ta hanyar auratayya ko sarakuta idan an yaka zai amfani kwarai da gaske saboda ana yawan tambaya kan irin wannan matsalar kun ga idan kuka mai da shi da hausa aka dan bubbuga shi mutane aka rarraba to za a fi riƙewa wannan kenan to akwai almuharramatu bir radaa waɗanda aka haramta mana ta hanyar shayarwa su waɗannan da ba dan dalilin shayarwa ba da halal ne ka aure su kuma za mu yi bayani insha Allah dangane da wace irin shayarwa ce ta haramta wai kamar ya shayarwa mutum ya sha nono da kai a gurin mace guda ɗaya mahaifiyar ku ce ko ba mahaifiyar ku ba haramun ne a nan nake so in ja hankalin iyaye na mata da kuma iyaye maza irin sakaci da ake yi a tafi da ɗanka unguwa ya je yana kuka kurin wata mace a gidan yini ta ɗauki ɗanka ta je ta kaka bashi ta rinka bashi nono akwai mushkila saboda ba a san rayuwa ba zai iya yiwa nan gaba ya girma a zo a nemi a hada su aure da shi da ɗan wannan matar ko ba ka bane ko kuma ko kuma wani abu na mak- makamancin wannan da haka kuskure ne kwarai da gaske yanzu misali misali kaga za ka iya auren yar kanwar mahaifiyarka ko ko ba ka bane kamar wanda yake yar innaka kanwar mahaifiyarka ko sai ta haifi ya budurwa ai a shari'a za ka yi aura ko ko suna ciki wanda aka haramta ba sa ciki yaya aka yi ya aka yi wata rana ita kanwar mahaifiyarka ta zo gida gurin yatta sai aka tara kana yaro jariri kana kuka ya ya ya ya ya ya kawai sai ta ɗauke ka sai ta baka nono la'alla tana shayarwa sai ta baka nono sai ka sha sha irin wadda shari'a ta lissafa wadda za mu yi bayani a kai sai bayan kun girma 'ya'yanta mata sun girma ba wai ba sai kun sha nono wai a shekara ɗaya a lokaci ɗaya ba fa ko da bayan shekara arba'in ne ta shayar da wani kai ma ka zo ka sha fa zance ya ƙare ina ce zai iya yiwuwa wataƙila a ce za a haɗa ku aure auren dangi to haramun ne ka auri 'yar wannan matar saboda me saboda shayarwa kaga ashe ba gata ba ne wannan abin da mata suke yi musamman iyayena mata idan kuna sauraro na ku kiyaye kwarai da gaske dangane da daukan nono a bayar wallahi wallahi za gani da yawa wasu basu damu ba kawo shin bashi mamarsa ta tafi unguwa kawo shin bashi mamarsa ta shiga ban daki kurum tauke yaro ta bashi ko yaro na ruwansa kama zai yi sha abinsa to kaga an gana maka masifa kwarai da gaske ah to wani bawan Allah ya je irin wannan ya aka yi aka yi kaga dai ba laifinsu bane an yi shayarwa da aka yi shayarwan ya aka yi rayuwa ta kaddara sai ya je auri yarinyar da sun sha nono tare ita tsohuwa da ta shayar da su nono ashe tana raye bata mutu ba yaya aka yi aka yi a kewaye kewayen tsofaffi ta shiga gidan wata rana ta ga yarinya sai ga miji ya dawo ta ce a ta ce to na shayar da ku eh ta ce na shayar da ku kaga wanda ai ta yanka musu tsiya ko da ke ba zan ce tsiya ba gaskiya ta faɗa miji ya ce sam ban yadda ba ba wani baki shayar da mu ba ta ce na shayar da ku aka yi ta rikici mata dai ya za a yi tagumi ne ya za a ya za a yi tunda mai dukan yana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka je wurin sa miji ya je ransa ba ce ya rasulullah kaga ga wannan matar kurin tana shiga gida ta zo ta ce ta shayar da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa wa qad za'amat ya ce to ya zan yi bayan ta riga ta ce ta shayar da ku ya ce ya rasulallahi ka duba lamarin nan cewa ta ta shayar da mu annabi ya ce kaifa wa qad za'amat yaya zan yi ta riga ta faɗa kurin wannan kalmar annabi ya faɗa saboda maganar ba ta da daɗi a lokacin ba aure haramun ne gare su in takaice maka zance malam yana ji yana gani dole dole ya je ya haƙuri ya sallami matan nan kai ko bai sallame ta ba ma dama a sallame take to ka ji haɗarin aje a haɗa yara a shayar da su daga baya wata alaka ta aure ta zo ta kullu a shiga muskila ku kiyaye wannan ku ɗaliban ilimi ne a sanar da mata yawwa in dai ba zama magudanci kuma za a yi ba to waɗanda suke haramu ne ta hanyar shayarwa wa ummahatukum allati arda'anakum kenan iyayenku mata ka duba malam saboda muhimmancin shayarwa macen da ta shayar da kai kawai sai dai a ce da ita uwa ta zama uwa tunda ta shayar da kai wa akhawatukum min ar-radha'a sannan kuma mace da kuka sha tare da ita ta sha ta sake ta baka ko ka sha ka sake ka bata to me bambancin waɗannan da ƴan uwanka ma mata me ba su shi ƴar uwanka mata ai ta sha nono ne ta baka ta zama danginka ita ma wannan ta dalilin shayarwan ta zama danginka da haka dai abinda dangantaka take haramta haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa duk abinda ka san ta dalilin dangantaka ana haramta shi to shayarwa ma yana haramta shi kamar yadda hadisi ya zo daga nana aisha Allah ya kara mace yarda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yana cewa ya harumu min ar-radha'ati ma ya harumu min an-nasabi hadisin Imam Muslim irin abin da dangantaka take haramtawa haka kuma shayarwa ma take haramtawa wannan duka haramun ne to abin da yake tabbata na haramci wajen shayarwa da sharaɗi guda biyu ne shayarwar da za ta tabbatar da haramci dole ta samu sharuɗa guda biyu na farko dai ya zamanto an shayar da shi yaron ko yarinyar ne kafin su cika shekara biyu ku fahimci wannan da kyau shayarwan da take haramta aure ita ce yaron ya sha nono kafin shekara nawa saboda a shekara biyu ne aka sani daga shekara biyu ya kasa ba shine ake shayar da yaro ba kenan idan dan shekara biyar ne ya je kama nono ya sha aka shayar da shi akwai haramci babu babu haramci kamar yadda malamai suke bayani kawai anan wato abinda lokaci bai bani ya na samu na binciko ba amma ne insha Allah zuwa wani sati zan binciko mana shine malamai sukan faɗa cewa akwai mutanen da suke shiga gidan nana Aisha Allah ƙara mata yadda to lalle suna shiga gidan kuma a shari'a bai halatta su shiga din ba saboda babu dangantaka babu shayarwa kuma akwai bukatar su shigan to saboda zirga-zirgar da suke yi aka ce sai ta shayar da su kamar ta tsiyayi nonanta kenan aka ba su suka sha to wannan magana za ta iya ba mu matsala a nan gurin to amma ban samu dama na binciko asalin maganar da ya abin ya faru da kuma ya za a haɗa wannan maganar da wacce ba sai abi ne ba shi insha Allah an fahimci wannan yanzu dai muna kan wannan ka'idar haramta ta haramci yana tabbata ne idan yaron ya sha nono kafin me shekara biyu idan ya sha shekara biyu shekara uku shekara hudu to bai haramta ba saboda Allah ce walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada liman arada an yutimma rida'a haulaini kamilaini Allah ce shekara biyu cikakku arwaco daga ummu salama ta dada faɗa cewa wani dalilin kenan manzo Allah yana cewa la ya harumu min ar-rada'i illa ma fataqa al-am'a haka abdullahi dan mas'ud yana faɗa la rada illa ma anshaza al-azma wa ambata al-lahma lallai shayarwan fada take haramtarwa ita ne nonon da aka sha shi da yawa ya shiga cikin hanji an gane ko ya faɗaɗa shi ya girmama shi ko ta dalilinsa aka sha aka samu ƙarfi kenan kaga ba kaɗan bane shan sannan ma annabi ya faɗa ma ai ba a cewa ma an yi shayarwa in shayarwan nan bata kai ta tsirar da ƙashi ko ta tsirar da nama a jikin mutum ba to wannan ku baya faruwa nonon da mutum zai sha yayi amfani a jikinsa kawai ake so haramcin yana tambata in yaro ya sha nono a lokacin da nonon zai masa amfani ya kara masa hababbaka da girma a jiki to ku baya faruwa sai in yana yaro ne karami ya sha yanzu dan mutum kato da shi babba da girman sa ya ji an tsaya masa nonon wata mace ya sha me nonon zai masa zai kara masa girma ba zai kara masa ba saboda amfanin shi sinadarin nono yana amfani ne ga yaro karami wannan kenan a wurin abu hanifa shi a wurinsa wato mudda ta shayarwa din lokacin da ake so a shayar da mutum wata talatin ne a wurin abu hanifa talatu na shahara wata talatin shekara nawa kenan a shekara biyu da rabi to haka abu hanifa ya tafi allah ya masa rahama ya ce dan allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara shine dalilinsa ɗaukansa da yaye shi talatuna shahara wata wata talatin ne kawai sai kafa hujja da wannan to amma malamai sun rarraba abin da ake nufi da ayar um, malamai suka ce aya tana magana ne da yawa cikin malamai aƙallu muddatul hamli tana so ta mana magana ne akan ƙarancin watannin da su ne za a ce an samu ciki kuma an haife shi an karba sannan da kuma mafi wato tsawon um, watannin da za a yi a shayar da ɗa mafi ƙarancin watannin da uba ya halatta ya karɓi ɗa idan an haifa masa shi shine wata shida kun fahimci wannan wata nawa wata shida a nan abin da ake nufi a ci ta dalilin wannan ayan ne aka fitar da hukuncin cewa duk mutumin da ya aure matarsa ta haihu a ƙasa da wata shida kar ya karɓi ɗan ba nasa ba ne kurin ba zai yi ba dole duk san haihuwarta sai ta kai wata shida kuma a nan idan da matarka za ta zo ta haihu wata shida cif cif to ko da bai kai wata tara ba ko bai kai wata goma ba ko sha ɗaya in ya yi jinkiri kenan ko sha biyu in ya yi yawa to dole ka karba in dai ya kai wata shida wanda matarsa ta haihu masa wata biyar fa ka har haɗa ta da kayan jegon ta ce da ita lakum dinukum waliya dini ba ɗanka ba ne ta taho maka da kaya miskini ba ka sani ba kun fahimci wannan to to amma a cikin yanzu wata talatin ɗin nan an cire wata shida saura nawa saura wata nawa eh ashirin da nawa hudu ashirin da hudun nan shekara nawa kenan shekara nawa yawwa to a nan gurin kaga abinda aya da take nufi saɓani yadda abu hanifa ya tafi ita aya tana magana ne akan tun daga ɗaukan ciki har zuwa yayewa na ƙarshe mafi ƙarancin watannin ɗaukan ciki da mafi tsawon ɗaukan lokaci da mutum ya yaye ɗansa shine wata talatin gaba ɗaya ba wai ana nufin a yi ta shayar da yaro sai ya yi wata talatin yana shan nono ba ba wannan ai ai zai zama matsala ai ka san yaro in yayi girma ma uwarsa tana shayar da shi nono haushi ma zaka ga yana baka kamar dan akuya zaka gani rabe bai rabe bai ba daɗi ma yayi girman nan dan wasu yaran zaka ga sun yi girma kuma tsayarsa dan adam in ba a zare shi ba wallahi ya girma ma sha zai ci gaba da yi shi yasa dole sai an yaye shi ban sani ko yan suna fahimta yanzu anan aya tana nufin dole in za a yaye sai an yi shekara biyu a'a shawara ce ake bayarwa amma iya geji kada a bar yaro yana shan nono sama da shekara biyu daga shekara biyu idan an cire shi zai iya rayuwa ba matsala to yanzu idan wani ya yaye ɗansa shekara ɗaya fa ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba ganin dama ne ra'ayi ne ya danganta ga karfin yaron da kuma karfin gidan da irin yanda irin abinci musamman yanzu a wannan zamani akwai abinci cika da yawa da madara ta yara da kayan ciye-ciye na yara tunda suna ƙanana din ba da haka ba laifi ba ne ba amma idan mutum ya ga dama a gidansa zai iya kafa wa matarsa doka cewa ɗansa ba za a ɗauke shi daga shan nono ba sai ya shekara biyu cir-cir sun ce yana samun karfi da kwari da waye da waye da sauransu amma uwar kuma yi za ta ji jiki saboda tsotson nan da kake gani ana tsotson su wani sinadari ne fa a jikinsu ake cirewa shi yasa abincin da mace mai shayarwa za ta ci ba lalle bane wacce ba ta shayarwa za ta iya cin sa ita dobul za ta ci sai ta ci nata ta ci na wani shi yasa ake so idan mace tana shayarwa mai gida ya yi haƙuri ya rinka ɗan kawo mata kayan makulashi ku lura da wannan da kyau don wata fa'ida ce mai amfani iyayen da kake bayarwa ɗin likitoci suke faɗa kuma bai saba wa shari'a ba iyayen da kake ɗan kawo abun makulashe tana samu tana gina jikinta nonon da za ta ba wa ɗan zai zama qualitative nono idan ko ba ta samun diet tana ci to nonon kawai dai ruwan nonon ne wallahi wani lokacin ma za a zo a neme shi a rasa kai akwai matar da take cewa akaram kallawa nonon ma dai wani lokaci kam sai an yi zaman jiran sama babu ba abinci to ba ta ci abinci mai kyau ba ko kuma ta ci ba mai kyau bane ba yaron zai zo ya tsotsa ya tsotsa sai dai ta sai dai ta murza fatar kawai ga ci na a kwance ba komai a ciki dole sai an dan jira an tara shi in ta dan ci abu ta dan sha madara abin nan shi yasa ya kamata a rinka ba su shayi da madara da ban bita mai kauri yawa na'am saboda to shi kenan ba dan bar ku haka kun ji sharaɗi guda ɗaya ko wannan karatun namu ne na namu ne ba naku ba ne sharaɗin farko sharaɗi na biyu kuma shine dole shayarwar ta zamanto yaro ya sha sau biyar kamar ya ya sha sau biyar wani a ra'ayi na farko kenan ya kama nonon shayarwar da za ta mata haram sai in yaron ya kama nono ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa da kansa zai yi numfashi ya sake ya huta kaji wannan sannan ya daɗa kamawa ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha da kansa ya sake sannan ya daɗa kamawa ya sha ya sha ya sha da kansa ya sake kamar misali in yanzu ya yi ɗaya biyu sai ya huta ya shagaltu sannan ya sake dawowa ya kama in dai ya sha sau biyar za a iya irgawa ya tsotsi matan nan sau biyar to wannan shine mai haramci amma in ƙasa da haka ne fa a'a wasu sun ce sau uku sun ce biyar a'a sau uku ake nufi amma biyu fa biyu baya haramta don ya tsotsa ya sha ya sha ya sake ya daɗa kamawa ya sha ya sha ya sake har yanzu bai zama haramun bai zama ɗan shayarwa ba kun fahimce ni yawwa an ruwaito daga nana aisha ita take da ra'ayin da sauran malamai tana da ra'ayin cewa lalle tsotson da yaro zai ya zama tsotson na haramci ne sai ya kai biyar wannan shine ra'ayin abdullahi bin zubair kuma shine ra'ayin imamu shafi'i ta faɗa a cikin hadisi ingantacce ta ce yana daga cikin abin da allah ya saukar a cikin alkur'ani ashiru rada'atin ma'alumatin shayarwa da hukuncin da allah ya saukar shayarwa guda goma ne sai in yaro ya sha ya sha ya tsotsa sau nawa sau goma ta ce sun manusikna bi hamsin sannan aka soke goma nan da biyar aka ce an rage ya zama biyar ta ce wahunna min ma yuqra'u wannan ayoyin ko wannan bayani akan sha biyar din shi yana cikin abin da annabi ake karanta alkur'ani har barin manzan Allah duniya to a nan gurin abin da ake nufi shine ita ayar a yanzu ayar babu ita a cikin alkur'ani yana daga cikin ayoyin da wato nusika a tilawa wa baqiyal hukum an shafe karatun tilawar amma hukunci yana nan to an ce to matsalar shine ai ana yin nasku ne a zamanin annabi ko ba manzon Allah ne yake cewa an soke aya ba to kuma ta ce ayoyin suna cikin abin da ake karantawa har manzon Allah ya bar duniya kuma yaya babu su yanzu a cikin alkur'ani wannan ayar da ke wannan magana din to shine abin malamai taujihin da suka yi wa hadisin shine wato ana karantawa har manzon Allah ya bar duniya ga mutanen da labarin cewa an soke ayar bai isa musu ba an ci gaba da karantawa saboda daga baya sai aka samun ilimi cewa ai wannan aya tana daga cikin me waɗanda aka soke a, a, a tilawar amma hukuncin yana nan kaga misalin kamar ayar da take magana akan mazinaci wanda ya aure ya zina jefe shi ake yi kaga aya qur'ani ne amma yanzu babu ita kamar yadda muka faɗa a cikin tafsirin da ya gabata yanzu babu ita an shafe ayar tilawata amma hukuncin yana nan ina fatan muna fahimta to, to, to, to wannan kenan um, da yawa daga cikin malamai wasu ma sun tafi akan cewa komun karancin shayarwa haka kuma komun yawan shayarwa yana haramtawa kawai kai ko zuwa ya ɗanɗana ya ɗan tsotsa inda ya sha kurin ya zama haramu daga cikin malamai akwai wanda suka tafi wannan ra'ayin abdullahi dan abbas kenan da abdullahi dan umar a gurin abdullahi dan abbas a gurin abdullahi dan umar ko tsotsa yaro guda ɗaya kawai haramun ne ba aure har abada har abada kuma shine ra'ayin sa'id ibn musayyab da sayyid sufyan ibn sa'id al-sauri da imamu maliku ko mun karancin shayarwa malikawa ko mun yawansa haka da su imamu al-auza'i da abdullahi bin al-mubarak da sauransu duk sun tafi akan wannan ra'ayi din waɗanda suka tafi cewa shayarwa kaɗan ba ta haramtawa sun kafa hujja ne da hadisin da Abdullahi bin Zubair ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce la tuharrimu almasatu min ar-rada'i wal massatani manzon Allah yake cewa tsotso daya tsotso biyu baya haramtawa kaga wannan ya nuna in dai tsotso kaɗan ne kenan baya haramtawa wannan shine ra'ayin malaman farko da suka ce a shayarwa kaɗan ba ta haramtawa dole sai ta kai biyar wasu kuma suka ce sai ta kai uku waɗanda suka ce ta kai uku su ma wannan hadisin dai shine wato hujjarsu kamar yadda imam tirmizi ya fada shi da kuma albani ya fada shi cikin irwaul ghalil haka kuma ya zo a cikin musnad na imam shafi'i tunda annabi ya ce la tahrimu ala tuharrimu almasatu wal almasatani tsotso daya ko tsotso biyu baya haramtawa to kenan wannan yana nuna mana cewa tsotso uku ba ya haramta ina fatan kuna fahimta da haka shi yasa wasu suka sauko daga hadisin na na Aisha din nan suka yi waka suka ce a'a tsotso uku ne tsotso uku kenan an dada samun wani mai abin nan kenan wani karin bayani to wannan shine hujjar su sannan akwai hadisi daga nana Aisha Allah ya mata ya kara mata yarda da ya tabbatar da wancan hukunci kamar yadda muka faɗa hadisin da muka yi bayani na tsotso biyar din ita dai na Aisha akan ra'ayinta kenan bata canja ba gaskiya hadisin Imam Muslim to wannan kenan akwai wata matsala akan shayarwa kenan yanzu anan fa ko da wato mutum ba dangi na iya ba na baba in dai aka kuskure aka je aka sha nono tare to fa an zama yan uwa kun fahimci wannan me hukuncin mijin da ya je ya sha nuna matarsa na'am ban ji ba ya haramta a bisa wannan bayani da muka yi kaga bai haramta ba kenan kaga wani tambaya da ake ta yi ya halatta mutum ya sha nonon matarsa ko in ya sha nonon matarsa ya hukuncin shayarwa babu saboda wani dalili ai an ce shayar wanda take haramtarwa sai in me a sai in ƙasa da shekara biyu ne kai ku wannan kaya guda ga kanan ba shekara biyu ba ma shekara biyu biyu sau goma sha biyar ma watakila to amma shan nonon matar ɗin da ake yi ya kamata a bashi ala wato haddi kawai dai na mutum yana da sha'awa ya yi karye yawaita karye zama hauka yawwa don gaskiya wata rana hankali na ya taba tashi kwarai da gaske wata daga cikin ɗalibai mata take tambaya wani aure ne yake so ya mutu kai mala a'udhu billah wani ba Allah ne ya aure wata mace shi kuma sai zo yake shan nonanta ka san me yake yi kullun da safe in zai tafi ai jama'a la ilaha illallah yanda yaro jariri wato ka san me yasa suka yi fatawan wato ɗan ne da ake shayarwa sai nonon ya rasa ba nonon da zai sha na ce yaya aka yi babu kasan kunya na mata ta ce akar makallawa nonon ne ya ƙare an rasa shi babu shi na ce ya aka yi ta ce magana ta gaskiya aure ne yake nema mutu uban yaron nan shi yake shanye nonon nan wallahi malam ni ni abin da na ɗauka akan wannan abin abin hankali bai zai ɗauka ba wato wato yadda yake malam idan zai tafi kasuwa wai sai ya zo kamar da yaro bai yake kwanciya sai ya kwanta haka sai ya kama ya ta sha ya ta sha walla aka ce sai ya tsotse nonon nan ai wannan akwai kyama ma wallahi ba ka da kyama kazami abin ai yayi wuce hauka ma wannan ne kuma ka san me yake cewa sai ya ce idan ya taru kuma bayan azhar haka wajen la'asar kafin ya dawo kasuwa sai sake dawowa wallahi malam wani abun ya faru ne fa da ni da ni da wanda matar abun ya faru yar uwarta take karanta mu wannan to wai an zo ne ana cewa ita mata dai ta ce cikin gaskiya ta gaji da wannan jarabar abun ya ishe ta a raba auren nan to wai shine iyaye suke tambaya wai a shari'a a iya raba auren nan saboda wannan matsalar yanzu ku a tunaninku don Allah hanya wannan mutumin lafiyarsa to zai iya yiwa lafiyarsa ba mamaki wani sihiri ne ko wani tsafi ne aka bashi gaskiya ba mamaki gurin wani malami boka ya je ka san malamai boka yana ba abin da ba sa sa mutane ba mamaki wajen wani boka ya je ya bashi wani tsafi wani sihiri ya ce je ya rinka wannan tabargazar to kaga wannan ai tsakani da Allah bai halatta ba tunda akwai cutarwa a ciki yawwa ko da an ce babu haramtarwa ba za ta zama uwa gare shi ba amma ai abun ya huce hankali wannan ina jin matsafi ne kurum to to to wannan kenan to sai yake cewa to ga wani hukuncin kuma wa ummahatu nisaikum da matan da iyayen matanku a nan abin da ake nufi duk wanda ya ɗaura aure da wata mace to haramun ne uwar wannan matar da ya aura da kuma kakatta ku rike wannan hukuncin a ƙarƙashin ummatu nisaikum ku rike formula ce zan bayar duk wanda ya auri wata mace to uwarta da kakatta har isama haramun ne shi wannan mutumin ya aura kuma wannan haka kuma koda shayarwa ne duk matar da ta shayar da wani mutum to wannan matar da uwarta da kakarta da kakar kakarta ita ma me haramun ne a nan abinda nake so na ce shi ne a ƙarƙashin wannan ayar zaidu ya je ya yi aure ya auro wata mace da ya auri wannan mata sai ya sake ta ya halatta ya je ya auro uwata? a? ya na ji ba ba da amsa ba bai halatta ba saboda ya auri me ya auri yadda ai akwai nauyi ta zama ta zama kamar uwa ne ai ko ba haka bane to wannan mushaba din kamar akwai nauyin shari'a ba ta yadda ka je ka auro wannan matar ba iyayen matan ku kenan to anan sai in ka sadu da matar ko ko da baka sadu da ita ba ko baka sadu da ita ba ko baka sadu da matar ba in dai an ce an ɗaura aure to uwarta kam ta zama haramun a gare ka har abada fahimtum? wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ko da 'ya'yan agola da aka kawo muku a dakunan ku wanda kuke kula da tarbiyyar su wato bintul mar'a ita ce rabiba kenan an ce da ita rabiba ne saboda litarbiyatihi iyaha saboda shi mai gidan yana yi mata tarbiyya shi yasa aka ce da ita rabiba wacce yake yi wa tarbiyya daga kalmar tarbiyya ne to ku kula da wannan kalmar da Allah ya ce fi hujurikum waɗanda suke cikin me a gidajen ku tarbiyyar ku kuma larabawa sukan ce fulanun fi hujiri fulanin idan kana fi tarbiyyatihi wane yana cikin hujir din wane idan shi yake tarbiyyantar da shi kuma sai ce allati da kaltun bihinna wacce kuke saduwa da su ko wacce kuka sadu da su mana uwar da an sadu da ita kaga anan an ce matarka ko da baka sadu da ita ba wata haramun ne a gare ka ko ba ka bane to yanzu kuma matarka ake magana da ita da yatta ka auro matarka ta zo da yatta yatta ba yarka ba yatta na tsohon mijinta yawwa da a ce baka auro ta ba kana da dama ka je ka nemi yar ma da aure a maimakon ka nemi uwar to sai ka kuskure ka je ka auro uwar kuma ta taho da yarinya budurwa kuma kana da damar da ba dan ka auri wannan ba ka auri yar to shari'a sai ta haramta maka tun da ka riga ka sadu da wannan ainihin uwa tata ta zama yarka kenan ko ba ka bane to anan aya tana nuna mana ashe haramun ne umuman mutum ya auri 'ya'yan matar da ya taba aura 'ya'yan matar da ya taɓa aura to shi kenan 'ya'yan matar da ya taɓa aura ko 'ya'yan matar da ya taɓa aura maza kenan ko ai mata to zan muku tambaya mutum ne ya zo ya auri mace sai ta zo masa da agola namiji ku fahimce ni da kyau ta zo masa da agola me? namiji namijin nan ya je shi ma har ya yi aure da ya yi aure sai ya samu 'ya'ya mata yanzu shi wannan mutumin ya halatta ya auri ‘ya'ya mata na wannan agolan tun aya za ku ce a'a a nan ƙur'ani ba cewa ya yi ‘ya'ya mata agolan matanku ba to ai wannan ɗafa namiji ne yawa yawa kaga kenan waɗannan ‘ya'yan ma jikokinsa ne mumtaz to kun gane kenan to su ma haramun ne saboda kun san akwai kwana-kwana yawwa akwai kwana-kwana akwai yan kwana-kwana haka na dangantaka ma da wanda ba na dangantaka ba to amma malamai suka ce da mutum zai rabu da matan kafin ya sadu da ita ko kuma kana aurata an ɗaura aure kafin ta tare sai ta mutu ko kuma an ɗaura aure kafin ta tare sai ka sake ta to ya halatta ka aure yarta ban sani ko kun gane bambanci tsakanin wancan hukuncin da wannan ka aure ta baka tare da ita ba kawai sai wani ya zo ya baka labari ya ce tab alhaji baka yi kuskure ya aka yi ai wallahi da ya ka nema tana da ya budurwa kuma a yanda kake dinnan a guje za ta karbe ka ce kai dan Allah Allah kuwa sai alhaji ya ga dama ya ce kai bari ya fasa sai ka fasa kun fahimci wannan to ya halatta ka je ka neme ta ya halatta tunda baka baka me ba yawwa to akwai wani hukunci a wannan uwa ta yadda ba ta yadda ba sai dai maka da kuɗi ne kaji mata da kuɗi masu mutunci ne ba za su yadda ba kuma bai kamata su yaddan ba wato akwai matsalar da ta faru wata mata ce take fatawa wani mutum ne za mu zo kan hukunci amma ina so dan ba buga muku kwalwa zan yi ba zan dan jefa muku dan ku tunani kafin mu zo kafin na gama fassara bayanin ayar ku yi haƙuri wani mutum ne ya auri a haka wato ana samartaka sai ya je ya nemi wata yarinya da ya nemi yarinyar nan haka dai irin lalata ba ta hanyar shari'a ba ya je ya barna da ita ya lalata da ita Allah bai kaddara ya aure ta ba Allah bai kaddara ya aure ta ba aka dai raba su ta dai ta aure wani Allah da hikima irin ta samala yarinya nan ta je ta yi aure tana zuwa a auren da za ta yi ta haihu Allah ya ba ta ya mace yarinya har ta girma ta shiga makaranta ta yi sakandare ta gama malam sai ga gogan naka ya kewayo kaji ko ya kewayo ya turo yana magana da yarinya na farko kafin ya aiko ma yi ta kokarin magana da ita yarinyar malam har soyayya ta yi ƙarfi tsakanin ita wannan yarinya da wannan mutumin cap sai uwa ta ji labari shi kuma sai gub sai ya aiko da ya aiko sai uba ya karɓe shi ya ce ba matsala ba matsala wannan sai uba ya karba ita abin da ya damu uwan nan shine matsala ce guda biyu matsala farko shine yanzu saboda rashin mutunci ya je ya yi tsiya da ita sun yi samartaka da shi kuma gashi abin da ya gudana kuma yanzu ya daɗa kewayowa ya zo ya ce zai auri yatta to kuma harka ce ta munafurci ta rashin gaskiya dama ita ta ce ba ta yadda ba ba za a bashi ba uban ya ce ina hujja uba ya ce me dalili da ba za a bashi ba ya yi girma ya yi kaza kaza yanzu wannan ma kusan sa'anka ne ta ce ba wani ma- uba ya ce ba ya maganar sa'a ne ko na ko kakanta ne tunda yarinya ta gani tana so ni fa ba za a zo a yi wa yarinya ta auren dole ba ga wanda take so ya za a hana in ji uba bakin ciki goma da ashirin ya haɗu wa uwa to shine take fatawa yanzu ya za a yi ta bari a yi wannan auren ɗaya kenan kuma auren ya halatta a shari'a na ɗaya kenan a a ku batsiyar ku saurin fatawa kaji ko ko kuma ko ku ta- ko ku ta faɗa to in ta faɗa dole za a yi hasaran abu guda ɗaya ita waccar ya za ta yi firi ita kuma fa ta shiga mushkila kuma ta je ta yi wannan barna shi miji bai sani ba kai miji bai ma san tana da alaka ma da da wannan mutumin ba bai ma sani ba amma ita ta san tsohon dadiranta ne shi kuma din da ke shaidani ne dan duniya ne kargo ne ya yadda ya sani ce to me to ya hukuncin wannan to, to, to za to za mu zo watakila ko Allah zai taimake mu za mu samu wani abu ak- akan wannan Allah ce fa in lam takunu da kaltun bihinna fala junaha alaikum ko idan ba ku sadu da su ba ya isa malamai suna ta bada fatawa haka na makallahu ya isa haka ana ta bada fatawa kenan ya halatta kaga saboda kaza kaza kaza kaza, kaza. kenan wannan yana nuna mana cewa matukar ya sadu da ita babu haramun ne idan bai sadu da ita ba Allah ya halatta amma cewa da aka ya halatta fa ba yana nuna dole bane kar wani ya ce dole ne wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum haramun ne ku auri ƴaƴan ma ƴaƴan ƴaƴa mata na ƴaƴanku ko ba ka bane maza yawwa ba bai halatta ai au, afwan matan ƴaƴanku maza kai yanzu misalin kana da ɗa namiji ya auri mace to haramun ne ka aure ta Eh, hala'il kenan jam'in jam'in halila Ah, in namiji ne ana ce da shi halil ba fa khalil ba halil idan kuma mace ce halila me yasa aka ce da su halil ko halila li'anna kulla wahidin minhuma yahillu li- li li- li akhihi ko li sahibihi kowa halal ne gare shi ko shi mijin halal ne ga matar matar ma halila ce ga shiwa ga shi miji shi yasa aka ce halail halalun li sahibihi kenan to abinda da ake nufi a nan shine mutum dai ba zai aure duk yadda yake son aure ba zai aure matar ɗansa ba sannan kuma ba zai aure mata ya'ya mata na ɗansa ba ɗin ba zai aura ba tunda jikokinsa ne har zuwa dai da da ƙarshe min aslabikum to ya ce ‘ya'yanku na tsatso to ɗan da ba naka na tsatso ba ne ba fa matar ɗanka da ba na tsatso ba kamar ya ɗanka da ba na tsatso ba akwai abna'ut tabanni ko ibnu tabanni abin da ake nufi da ibnu tabanni shine da kafin ah, musulunci ya soke a haka idan ka ga yaro zaka iya mai da shi kamar ɗa ka ce ɗanka ne kamar yadda zaidu bin haritha manzo Allah yake ce da shi zaidu bin muhammad kuma aka yi ta ambatansa zaidu ibnu muhammad dan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana yaron gidan shi ne a ya karbo shi ya kawo shi amma da iyayensa fa a waje saboda kaunarsa da annabi yake yi sai ya masa tabanni kurum sai ake kiransa ma Zaid bin Muhammad to amma wannan tsohon hukunci ne daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya haram- ya haramta ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ku kira mutane da sunan iyayensu wannan shine yafi dacewa kuma shine daidai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to kenan dan da ba ɗanka ne na tsatso ba ya halatta ka auri matarsa saboda Allah ya bada labari cikin suratul azabi falan ma qada zaidun minha wataran zawwajnaka hako likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara Allah ya halatta ka auri matar ɗanka amma ba ɗan tsatso ba ɗan taban ne da ka ya halatta duk wanda ko da ka jawo shi ka mai da shi kamar ɗanka ne kam- ba ɗanka ba ne fa amma sai ka mai da shi kama kamar ɗanka to ba laifi ba ne don ka auri a, a, a matarsa to akwai kuma waɗanda suke haramun ne suka haramta a gare ka ta hanyar wato aure kamar misalin matar uban mutum halilatul abi kenan halilatul abi wal jaddi matar babanka haramun ne ka aure ta matar babanka ba ba wai fa mahaifiyarka ba dama mahaifiyarka an gama bayani ko ba ka bane yawwa matar babanka na'am kishiyoyin baba haka shikenan kishiyoyin mahaifiyar mutum ko da kuwa sai da aka haifi ko da aka aure mahaifiyar ta mutu sai ya auri wata to ta zama mahaifiya gare ka yawa haramun ne ga ga ɗa ya auri wannan sai dai in lokacin jahiliya wannan suna yi mun karanta da ku satin da ya wuce a lokacin jahiliya mutum uban shi yana mutuwa kullum sai ya dauki tsumma ya maza ya je kifawa matar babansa ta zama tasa wannan jahiliya ne gargajiyanci ne rashin addini ne to ita matar baban mutum yaushe take haramta a gare shi shin daga baban yana ɗaura aure da ita ko da bai tare da ita ba kamar misalin yana aurata bata tare ba sai ya mutu misali ya halatta ka je ka aure ta a'a ko ko sai dai an sadu ko ba a sadu ba da zarar babanka ya je a'a ni ban ce ya biya sadaki ba ni abin da nace in dai an ɗaura aure ai ana zuwa aje a bada sadaki ba a daura aure ba kuma abin ya zo ya warware daga baya yawa in dai babanka ya daure ya riga ya aure ta to haramun ne ina fatan kuna fahimta yawa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i bai halatta ba ku aure abin da matan ku a ƴaƴan iyayen ku suka aura na mata tambaya ta biyu nan shin ya halatta mutum ya shiga neman aure tare da babansa Da. To Allah to Allah sauki. To ai ai kawai sai mu ci gaba tunda kun riga kun ba da ansa. Um, a hakikanin gaskiya a hakikanin gaskiya ba ba laifi bane a shari'a ku kula fa kun san shari'a lamarin ta daban ne yanzu muna magana ne akan shari'a ba muna magana akan ko jin kunya ko ya kamata ba ko da ke ita shari'a ita ce ya kamata in dai a shari'a ne dan mahaifin mutum yana neman aure ba ba shi aka yi ba ya gani yana so kai ma Allah ya kaddara ka gani kana so ba laifi za ku yi za ku fafata wanda Allah ya ba wanda- wanda Allah ya bashi wanda Allah ya bashi sa'a shikenan ko ba ga bane to a- amma ni ba na ba da shawara a haka din ko da yake 'ya'yan zamani ne gasar rasar kunya ta yi yawa a wannan zamanin ya kamata ya kamata inda kunya ai bai kamata ba in ka gama yana zuwa gurin ba ya kaɗan canja ba ko ba ka bane ai ba daidai bane ba tunda kai ka san dole kai zaka ka da uban dole kai zaka kada tunda kai kai ne yaro shi kam ya ya fara expire ai sai wani abin da Allah yi kun fahimci wannan tayyib duk matar da take haramun ne a gare ka ta dalilin aure wanda aka ce in an yi aure iyaye sun yi aure halamun ne haramun ne a gare ka dan sun aure su haka kuma in bayin su ne ma kamar misalin baiwar babanka tarin wa alaika bil milkil yamini kenan Ka- yanzu wannan wani zai ce misalin a to matar baba aka ce to misalin baiwar baban mutum fa mahaifinka yana da baiwa yana keɓanta da ita ta halatta haramun ne ita ma to kun fahimta kenan ba sai na tsawaita bayani ba to akwai wata matsala ka san akan kusanci mace ta hanyar shubuha an gane kuskure ya sa a je a kusanci mace wani ya je ya kusanci mace kamar yanzu misalin maha- mahaifi ya je ya kusanci wata mata a tsammanin cewa matarsa ce ko baiwa a tsammanin cewa baiwarsa ce to yaya hukuncin misali malamai suna buga misali wai wani ne ya je gida ya je ɗakinsa sai ya tarar da wata mace a kwance a ɗakinsa wanda kuma galiban daman matarsa a nan take kwanciya yana zuwa bai yi magana ba bai komai bai cire kayansa kurum ije ikama saduwa da wannan matar ku ji abin zai iya yiwa ko bai zai yi ba misali ku saurara da kyau ku ji kaji ko ya je gida ya je ɗakin shi shi ya saba matarsa ce a ɗakin ya je ya cire kayansa ya je alaka da mata ita kuma mata bata ce a'a ba ta yi shiru ashe ashe matarsa ce ta yi baƙuwa sai ta ce da ita je ki kwanta a nan kafin mai gida ya dawo zan gyara miki ɗakin da za ki kwanta bacci ya ɗauke ta ita ma ta je tana wasu aikace-aikacen ta shagaltu har bacci ya ɗauke ta bawan Allah ya dawo shi kuwa bai yi bincike ba to a nan gurin kulutsu a nan gurin wannan matar da da shi mutumin nan ya sadu da ita na farko tambayar da zan yi muku shin zina yayi ɗaya kenan na wani matsaloli ne na fiƙihu shin zina yayi ɗaya kenan na biyu yaya hukuncin aure kamar misalin kaddara wannan ɗin yarinya budurwa ce misali in fa haka ɗin ya faru to yaya maganar ɗansa an gane daga baya a da Allah a yi haƙuri astagfirullah astagfirullah wallahi kuskure na na ɗauka hajiya ne kaza kaza kaza an rabu shi kenan an tafi ɗansa sai ya ganta zai neme ta da aure shin zai iya neman ta da aure na biyu kenan kaddara wannan matar baiwa ce kaji ko kaddara baiwa ce ba matar aure ba ce sai ya je afka mata da shubha ya dauka baiwarsa ce ita ma din a ranta sai ta dauka cewa wani mai gidan nata ne tunda bacci take yi watakila sai a mafarki ta ji namiji yana kokarin alaka da ita kurum sai ta tuno kurum kamar ta manta a gidan wani take kawai sai ta yadda din sai wani alaka da ita sai daga baya ya farka ya duba ita ma ta ta duba sai aka ga ba iri ɗaya ba ne ya za a yi na'am to dan saboda kurewar lokaci abinda malamai suka ce duk mutumin da ya je ya sadu da mace ta hanyar shubuha kun fahimce ni ya sadu da mace ta hanyar shubuha to haramun ne wannan matar ko da ta hanyar shubuha ne akan kuskure ne inda ya sadu da ita uban haramun ne ga ɗansa ya neme ta da aure haka kuma ko da baiwa ne haramun ne ga ɗansa ya alaka da wannan misali mutum ne ya zo shi ha, kai mutum ne ya zo ya je aure ne aka yi hasana da husaina hasana ce da husaina wannan ya aure hasana wannan ya aure husaina an zo kaiwa aure amarya sai aka kuskure sai 'yan daukan amaryar husaina sai suka zo suka dauki hasana suka kai ta gidan husaina ka fahimci wannan ɗaya kenan In- su ma 'yan ɗaukan auren hasana suka kuskure suka kai ta gidan waye husaina 'yan husaina suka kai ta gidan hasana 'yan hasana suka kai ta gidan gudan husaina kuma mazajen daban ne kuma gashi sun yi kama a'a ni ban ce- ban ce mazajen hassan da husaini ba ne abinda na ce wato wato don jin daɗin lissafi ko shi miji ya ya ga yarinya alhamdulillah daman kamar su daya ka sa akwai waɗanda yadda ka san igi ƙwarya ce aka yanka to wayan kana in mun so mu yi musu da jayayya za mu iya rikici mu ce ba a yadda ba duk tsiya dai ka iya ganewa ko da ke wani ya ce to ya zai ya gane tunda amarya ce bai taba taba jikinta ba ko ba haka bane to shi kenan sai mu ci gaba wanda an situ an situ a wannan bawa Allah ya ce shi kenan misali ya kwanta shi wannan bawa Allah ya ce a to shi kenan shi kada ya gane tun da gigi ne amma ita ai za ta gane ita ai za ta gane ko ko ba gaba ne yawwa sai dai in shi su din ma Hassan da Husaini ne to to wannan matsala abin da ya shafi abin da ya shafi shubha kenan to idan zina ne fa idan zina ne mutum ya je ya yi zina da wata mace ya yi zina ta hanyar zina ne ya zina da ita bai aure ta ba a rama gwandama da ka rufe ƙur'anin ka yau yau ba cin kasuwa ya yi zina da mace da ya zina da mace bai aure ta ba kurin daga baya sai ɗansa sai ya ga wannan matar ya ce yana so zai aure ta zina ce fa ba ba ba ba hanyar yana tsane zai aure ta ko bai zai aure ta ba wasu malamai zai aure ta to shikenan malamai sun sabani akan wannan matsalar wasu malamai suka ce ba haramun bane ba ma wannan ba shin barin da dawo da ku baya ku yi hakuri don saboda kar wani ya zo ya tambaye ni shi wanda ya yi zina din nan da wannan matar ba ya yi zina da ita ba to da mun karanta hukunci cewa idan ka sadu da in ka auri uwarta za ka auri a in ka aure ta za ka auri uwarta a lalle lalle kai wato ka baɗe karatun nan ihun banza ne ban gani ba cewa na yi idan ka auri mace in ka auri mace za ka auri uwarta bai halatta ba ko to to idan kai zina da mace fa ya halatta ka wata? ban ji ba mutumin da ya zina da mace zai halatta ya auri uwar wadda ya zina? wasu malamai suka ce ba haramun ba ne ya halatta ya aura tun da zina ne wasu ba haka suka faɗa suka ce ba haramun ba ne ga mazinaci ya auri uwar wacce ya zina da ita sannan ba haramun bane zai iya auren yar wacce ma ya zina da ita din to amma wacce ta yi zina haramun ne ga uban wanda ya zina da ita da kuma ɗansa wacce ta yi zina baban wanda ya zina da ita baban me? wanda ya zina da ita haramun ne haka kuma dan wanda ya zina da ita me haramun ne shi ma ya aure ta wannan shine ra'ayin Aliyu da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya musu rahama ga baki ɗayansu da Abdullahi dan Abbas duka shine ra'ayin Sayyid ibn al-Musayyib da Urwa da su Imam Zuhri da su Malik da su Shafi'i wasu kuma suka ce haramun ne kwata kwata ba magana aure wancan sun halatta waɗannan sun haramta wannan ra'ayin imran ibn hussein da su abu huraira kenan babu aure kwata-kwata babu shine ra'ayin jabiru ibn zaid da alhassan al-basri da sauran malamai to shikenan kun ji hushi ba kun ji zina ko to mutumin da ya je ta hanyar irin tsiyataku na maza sai ya shafa mace da dalilin sha'awa ya irin shafa mazan nan dai da suke shafawa mata ya shafa ta ta dalilin sha'awa don ya ji daɗi to shi kuma mai hukuncinsa ko kuma ma har ta kai ga ya sumbance ta an ce ana faɗa a rediyo kwanan nan ko da ke ba a najeriya ba ne wani shiɗanin mutum ne je kurin ya je bi wata mace ya aka yi aka yi sai da je kama ta da ƙarfi ya sumbance ta ya sumbance ta a baki da ya sumbance ta ya jefa wata harshe ita kuma ta kama harshen ta- ta gutsure shi gida biyu ta hada shi da aiki to shine ya gudu ana ta sanarwa a gidan rediyo wannan fa kasa fa ba musulmi ba ana ta sanarwa a gidan rediyo cewa duk inda aka ga wannan mutumin duk asibitin da aka ga ya je a masa aiki to a kamo shi na ce eh lallai to to to ina to ya labarin mazinata kuma wannan sumbantar ta kawai yayi an kafa doka a kasar gaba ɗaya ana neman shi to ina ga wanda ya je kwanta da ita ya zina kafirci kenan babu mizaniya a ciki to eh, aka ce wai shin sumbantan ta da yayi za a sanya shi kamar saduwa ne kuma za a a- za a tabbatar da hukuncin sarakuta ko ba za a yi ba a zai shiga ko bai zai shiga ba kaulani ne wasu suka ce da yawa daga cikin malamai suka ce a a am, haramun ne haramun ne ko sun bantanta ya haramun ne kaga wannan sun jawo aiki fa wasu kuma suka ce a ba haramun ba ne yanzu ku a nan gurin wanne ne kuke ga yafi haramun ne ko? idan kuka ce haramun ne sai na ce da ku kun ce don ya sambanci mata ah, hukuncin haramci ya mana babu aure tsakani ga ya- ɗansa ko babansa ko wani makamancin wannan ah to sumbanta ana ce haramun ne to ina ga kallo shi kallo ba haramun ba ne kenan yanzu anan a marha- a mazhabar ko ko a manhajin ku ko kallon mutum idan mutum ya je kallo wata mace ina ce yayi haramun to kenan shi ma wannan za a sa shi kamar ya sadu da ita to kaga wannan ra'ayin yana da rauni gaskiya ba ba- ba shi da abokin tafiya bai bai inganta ba wanda ya- wanda ya ce ba haramun bane shi yafi Am- ina nufin ba wai haram ba ina nufin ba sun- sumbantan ba haramun ba ba haka nake nufi ba ma'ana hukuncin cewa ba za a yi aure din ba wannan bai halatta ba sai abu na karshe wa an tajma'u bainal ukhtaini haramun ne a hada tsakanin yan uwa mata a aure an gane ko wannan yan uwa din fa ba sai na aure ba sai na na haihuwa ba ko da na shayarwa ne kun fahimci wannan yawwa ko da na shayarwa ne misalin uwar matar ta shayar da kanwar ta shayar da yar sai ka je ka auro kanwar sannan ka je za ka nemo yar sai aka ce an an shayar da su to haramun ne ba a hada su an gane yawwa to amma wa an tajma'u bainal ukhtaini ba ba ala itlaqihi bane ana nufin ka hada su lokaci guda amma yanzu da za ka auri kanwa sai ka sake ta sai ka ga yar kake so ya halatta ka je ka auri yar ko ka auriya sai ta rasu ya halatta ka auro kanwar ka hada su a inuwa ɗaya a lokaci ɗaya a ƙarƙashin aure ɗaya ne bai halatta ba kuma zai iya taɓa zumunci amma bayan ka rabu da ɗaya ya halatta ka ainihin wato zuwa ka je ka aure ɗayar ina fata ana fahimta haka kuma hatta bayi ma kaga wannan an ce hukuncin yaya ne to baiwa ma bai halatta ka hada bayi uwa ɗaya uba ɗaya bayi mata a wuri guda ba bai halatta ba saboda ai akwai jin nauyi kwarai da gaske to a nan gurin ai bayi mallakar su ake yi. to sai Allah kaddara cikin arzikinka kana da bayi mata kuma akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya mallaka za ka iya mallakan su amma ta hanyar alaka ta kusanta a'a in ka sadu da ɗaya to haramun ce ɗaya kuma a gare ka ko da bai wakaci automatically in dai ka fara saduwa da ɗaya to ba za ka ce kuma daga baya bari ka zo ka wannan ba dole sai dai ka rabu da ɗayar ka kai ta wani wuri sannan ka ci gaba da alaka da ainihin wato wato ɗayar to a gurguje da yan uwana ah, waɗannan su ne yan hukunce hukunce da za mu iya tsinta a gurguje don na san mun bar abubuwa da yawa alkamalu lillah abubuwan da za mu iya tsinta a ƙarƙashin wannan aya ta tafsirin rimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya bamu lada na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta ko karancin ilimi muna fatan Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu ansa tambayoyi saboda mun cinye lokacin a bayani amma akwai sanarwa kamar haka Eh, sanarwa farko ita ce um, akwai wani rubutu da wani dan uwa yayi mai kyau musamman ina magana da yan uwa samari yan boko da suke karatun boko kuma sun iya harshen turanci zai yi amfani a- a a- a ga wannan rubutu kuma a karanta shi a fahimce shi wani bawan Allah ne ya rubutu akan the legacy of uh, Sheikh Inyas Ibrahim Inyas alkaulahi in Nigeria tarihinsa da bayanansa gabaki ɗaya dalla-dalla abubuwa da zaka sha mamaki kwarai da gaske mutumin ya yi ƙoƙari ya fitar da abubuwa da det da tarihi da bincike sosai da yi sosai wallahi abubuwan da ya faru akan shi shehin malamin a najeriya da wane ne da wane ne sauransu gashi nan a cikin shafuffukan da ba su da yawa ɗan uwa malam ikirma ya samo mana shi a wani wuri wanda ni gaskiya rubutun ya burge ni kwarai saboda wato rubutu ne na 'yan boko da suka yi bincike sosai hadda wato references da shekara da komai da komai wannan zai taimaka wa ɗalibai musamman 'yan boko waɗanda suke karatu a jami'o'i da kwalejoji a samu wannan rubutun a photocopy ɗinsa musamman a libraries mutum ya yi ta ya je ya ajiye shi a labirari don koda wani zai zo ya dauka karanta saboda kaga waɗannan malaman su ne ake ta yadawa cewa su ne malaman Allah su ne masu kaza su ne masu kaza da bayani ma da ya tai akan maulidi da waye duka a ciki to yana da kyau a ku karanta ku fahimta a matsayin ku na yan boko dan zaka zo tattaunawa ta hada ka da wani dan boko akan wannan abu to zai yi kyau kuma na gaya shi dan uwa malam ikirma din yana da kyau ya fassara shi zuwa ga Hausa saboda yan uwa da basu iya turanci ba kuma insha Allah muna bin sa bashi zai fassaro shi a buga shi a kwamfuta a gyara shi dan irin waɗannan abubuwan ana samun su tsuntuwa ce in ka samu ka aje zai ma amfani ko da wani zai zo wata ƙarya wata rana dan anan za ku gane sirrin abin gaba ki ɗaya daka za mu ba da shi ga kwamitin masallaci ga malam muhammad duk wanda yake da sha'awa kuma yake so sai kusan da yadda za ku yi ko su rubuta suna a yi fotokafi a kawo musu wannan na turancin ne ku ɗauka 'yan boko ku karanta ku shigar da shi makarantu ku yada shi don mutane su gani sannan an fassaro na hausan kuma za mu daɗa kawo muku shi insha Allah gashi na a hannun malam Muhammad duk wanda yake so sai ya zo su kwamitin masallacin za su san tsarin da za su yi wajen distributin ɗin takardar ɗaya kenan na biyu kwanaki can sanarwa ta biyu in ba ku manta ba mun yi magana akan matsalolin da muke fuskanta dangane da yan uwantaka da muke tare da masu sana'o'i a cikinmu da ba mu san kanmu da kanmu ba kuma na san cewa akwai da yawa yan uwa da suna da kishin su ba da gudunmowa ta dalilin sana'arsu to shi yasa muka yanke shawarar insha Allah ta'ala za mu fitar da wani fom da sunan wannan majalisi na wannan tafsiri da wannan masallaci mai albarka na jami'in Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala wal markazul islami za mu fidda wani form wanda ga form din an yi drafting din sa an fidda data din komai da komai da inda zaka saka hotonka da suna da shekara haihuwa matakin ilimi na boko da na addini da sana'ar da kake yi da shekarar da ka fara sana'ar da da koma sati nawa da farawa da adireshi da unguwa da lambar waya da email address da sauransu da sharuɗa da dokoki da aka sa da alkawari da aka rubuta za a ba da wannan fom din sati mai zuwa duk wani mai wata sana'a ko me ko ta ɗiban kashi ne duk wanda yake zuwa nan gurin kuma ko da mutum baya zuwa nan masallaci dan uwa ne da ake ganin yana da sha'awar zai ba wa addini gudunmowa ko a cikin unguwa yake ko a ina ne a iya karba masa fom din dan ya cike ya kawo mu kuma za mu yi zama da masu sana'o'i din wata mu zauna da kafintoci wata mu zauna da da bricklayers wata mu zauna da electricians wata mu zauna da plumbers duk mu san su cewa yan uwa ne masu wannan sana'a din da hoton su lambar wayar su da lambar unguwar su idan aiki na addini ya tashi za a gina wani masallaci a wata unguwa hanya ce guda biyu hanya ce da za ta taimaka muku wajen samun ita kanta ci gaban sana'ar ku da kuma taimakon addini akwai shashin da muka bude in kyauta za ka yi za ka sa kyauta in kuma za ka yi ne da rangwame to misalin an ɗauke ka aiki an sama maka aiki a wani masallaci ko wata islamiyya za ka yi aiki ya kamata a baka dubu goma to amma kai saboda ka shiga cikin wannan kungiya ta ma'aikata musulmi ahlus sunna to za a baka misalin dubu bakwai ko dubu biyar kayi rangwame kaga an kyauta da mu je mu nemo wani daban bare wanda ba mu san shi ba kaga gwanda mu dauki dan uwa kenan mutane ma za su samu sana'o'i idan kana zaune kawai zaka ji waya cewa an samu aiki a wuri kaza kuma a form ɗinka ka mana indicating kyauta ne za ka yi ko kuma dai rangwame za ka yi kuma ko kyautan ma dai za ka yi akwai isani da waye waye dai da kwamiti zai ma kuma kowace sana'a za mu sa mata shugaba shugaban birkiloli shugaban masu wayar shugaban kaza hatta likitoci muna bukatar su likita dan yana da kyau mu san likitocin da muke tare da su misali wani dan uwa yana fama da ciwo bai da lafiya a cikin unguwa tunda mun san muna da likita dan uwa ne ga lambar waya sai mu buga masa sai ya ce ku same ni a asibiti kaza kaga zai taimaka ko ba ka bane likita ne nasin yake yi wane ne wane ne ko unguwar zoma ce ko menene ma kuma wannan abun ya shafi maza ne da mata duk wata sana'a kai ko da mutum direba ne ko direban mota ne kai aikin ka direba ne dan wata ran zamu iya zuwa fita da awa wannan uwa satin nan da ya wuce yake cewa akaram kalla wallahi da awa ce zamu fita jiya ma za su je nan nan rogo ne za su je wa'azin maguzawa suka nemi mai mota su tsaya duk mai motan da suka yi magana da sai yanka musu kudi wani ya ce dubu ashirin a rana daya ya ce wallahi mala abun mamaki dan uwa ne da muke tare da shi saboda babu tsari ba a zaburar da mutane aka koyar da su yi wa addinin Allah aiki ba da ƙyar yadda ya kai mu a naira dubu takwas ya kai mu ya dawo da mu naira dubu takwas nan da rogo mota kwaya ɗaya don Allah wani mai mota ne yake ba da balans ɗin dubu biyar a rana ɗaya dubu takwas fa kuma man da zai sha bai fiye sha man dubu uku ba to a nan gurin ina nasiha take kaga babu nasiha ciki to wannan wai dan wane da ake tare shi to kaga zamu iya samu harkar da'awa fita wa'azi ko zuwa wani wa'azi a cikin unguwa ma wataƙila yanzu daga nan an sanar da wa'azi za a yi wa'azi a kurna sai a ce an sa mota a masallaci duk wanda zai zo ya bada naira goma goma zuwa dawa ko ashirin ashirin zuwa da dawa ina laifi ko kanti provision kake da Allah ka sa mana sunanka ko dan acaba ne kai ko dan adaidaita sahu ne ko kome sana'a dai da malaman makaranta lakcara a bangaren turanci physics biology lakcara ne a jami'a kaka ka taimaka mana wajen nema yaran mu admission ko ba ka bane ba da haka wannan takardar ita ce gamammiyar takarda da za ta samu mana haɗin kai da ƙaunar juna kuma Allah ya sa da za mu ɗabbaka wannan za mu kuma mu yada shi a duk Kano ga baki ɗaya in Allah ya so yadda kuma tunda da kyakkyawan niyya aka yi Allah zai albarka a insha Allah ba wani tsaye da kai za a yi ba kana nan kana ci gaba da aikin ka kurin dai zamu rinka mitin lokaci lokaci kuma duk aikin da ya samu masallaci ne makaranta ne yan uwa alu suna za su yi ba laifi yanzu misalin wani yana so zai gina gida zai iya zuwa gurin hukumar masallaci ce da Allah a cikin yan uwa magina tunda kowa sai mun san kwarewarsa in muna so a bani yan uwa ahlus sunna magina za su min gini sai ya zo ya magana a buga muku waya sai ku je ku yi masa misalin za a iya cewa in na masallaci ne za mu yi kyauta in kuma na wani ne cikin yan uwa za mu raba za mu yi mai rangwame kaga an samu aiki misalin ana ba da birkileya birkileya ana ba shi dubu ɗaya da ɗari biyar misali sai ka zo ka ce kai tun da ɗan aikin ɗan uwa ne a baka dubu ɗaya da ɗari biyu ba kai ragi ba ko ka ce a baka dubu ɗaya ba kai ragi ba to wannan abin za mu ɗabbaka shi muna fatan yan uwa za su ba da haɗin kai in Allah ya sa yadda da su kwamitin masallaci za su producing din wannan fom din to amma idan kun lura da kyau kun ga fom din kala kala ne fa akwai green kala akwai blue kala akwai red kala akwai black kala akwai yellow kala ma ba abin da babu duka a ciki kaga kuɗi ne zai yi shi ko ko ba ka bane to saboda halin bahaushe irin namu yanzu wani in ya je a ba da shi kyauta ne haka kurun zai zo ya raba mu da fom din ba zai dawo da shi ba tunda na bati ne na bala ne zai zo ya karba kurin ya je ya dumping dinsa da aka hukumar masallaci sun yanke shawarar za kowa za a bashi zai bada naira ɗari sauran abin da ya sauran za a yi gudunmawar aikin masallaci da shi ko yan lasifika muka samu muka dan siya bayan mun biya kuɗin takardun sifikar da bakwa ji din nan muka samu ta zamani muka sa aika gaba laifi ko yawwa naira ɗari ne iya karancin kuɗinta da haka sai ka zo da naira ɗarin ka ka karba in ma akwai wani abokinka mai sana'a za a karbi guda biyu ne ka bada ɗari biyu in biyar ne ɗari biyar kun fahimci wannan to in Allah sa da sati mai zuwa ko da ma kafin ma a fara karatu kun zo da wuri kurin ku samu malam Muhammad na san zai sa yan agaji ko kuma ya agaji za su tsaya a waje da forms din duk wanda ya zo sai ya bayar sai kuma a yi alkawari a cika a kawo mana kuma in za a dawo mana shi za a dawo mana shi a cikin file ne tunda kowa za mu buɗe mai file ne za ka kawo mana a cikin fayil fayil din nan naira goma ake sai da shi ko ashirin irin farin fayil din nan sai ka sako mana a fayil da hotonka da komai data ɗinka shikenan sai mu aje mu kuma za mu sa serial number kun fahimci wannan malam Muhammadu gashi magana ta karshe ita ce a satin da ya wuce akwai abin da ya faru a nan masallaci na wata baiwa Allah da ta zo ta jefar da ɗanta ko ɗiyarta a nan gurin saboda kamar yadda ta faɗa dai kyautata zato ne ga wannan masallaci to mun dubi abin ta wata fuska amma kuma ba mu dube shi ta wata fuska ba bayan mun tafi muke tattaunawa a mota ɗan uwa ke tunatar da ni cewa wannan ya nuna cewa a gaskiya ba mu da security a masallacin nan a gaskiya babu sai dai abin da Allah ya yi kuma ka duba yawan mu nan gaba ki daya matan nan ta zo nan gaban masallaci ta zo ta ɗauki yaro jariri ta shimfiɗe shi ta ajiye shi ta saka takarda ta juya ta tafi ba wanda ya ganta sai daga baya aka zo aka gani Allah ya sa ma 'yan agaji ne suka ganta ba wani ne ya ganta ba wanda a ka'ida na tsaro ya kamata a ce akwai masu zagaye masallacin nan gabaki daya suna rawon suna dubawa waɗannan rayukan da suke cikin nan gurin ba ƙananan rayuka ba ne kuma abin nan da muke faɗa fa abu ne wanda yake mai nauyi ku mun saba da ku muna zaune ne kuna ganin ba wani abu ne amma waɗanda ake faɗin maganganu a kan sunan suna jin ciwo iya bakin ciki yau da za a ce za a rufe karatun nan a daina wallahi wasu sai sun zuba ruwa sun yi murna wallahi ya kamata ku san da wannan daidai da gadafa wannan gadafa da aka yi ta tsallaka ta gaban masallaci da kuke wucewa kun san gwagwarmayar da aka yi aka sha fama da yan kwamitin masallacin nan akwai wanda ya zo ya tada rikice ce san ba yadda ba sai an kaɗar da ita kurin filin wani ne har yanzu ma rikicin wannan gadar da ake wucewa fa wani ya ce bai yadda ba dan me za a zo masallaci ya gada a zo a wuce wannan kududdufin wannan kwatar da aka yi har yanzu ba su so me yasa wannan masallacin zai zo ya hanya a samu hanyoyi za a rinka shiga har yanzu akwai rikicin yanzu mace ta zo ta ɗauko daga wani guri ba san daga ina take ba ta zo da yaro ta ajiye ko yarinya ta ajiye har ta tafi ba wanda ya gani yanzu ashe kenan wani zai iya zuwa ya ɗauki fam bom ya zo ya ɗana mana a hanyar kofar gidan nan da muke wucewa na'am wai ban san wani irin mantuwa ne da ku ba yanzu kun manta gwagwarmayar da aka yi a masallacin nan kafin a karbe shi kun manta jinin da aka zubar a wurin nan kun manta ɗauki fadadin da aka yi akwai a kaset ba akwai a littafi ba malam ba ka rubuta littafi ba bambanci tsakanin me gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya ku je ku duba ku gani yanzu kenan wani ma zai iya zuwa ya samu abin hawan wani ma ya balle ta ya bude ta ma ba wanda ya gani yes za a iya zuwa wallahi idan wani yana nufin wani shari zai iya zuwa ya zo ya dana masa mabom a jikin mota ko a zo a dana mana bama ba menene sabon din ba wani abu bane Allah kiyaye Allah ya tsare mu fa ahlus sunna ya kamata mu sani cewa muna da challenges da yawa akan mu gaskiya kuma yanzu misalin ana so rashin mutunci duk abin da a kasar nan da aka ce za a yi zai iya yiwa wallahi za a iya zuwa a je a zo a kashe wani a zo a ɗauko gawar a jefar mana da ita a nan gurin kuma a zo a yi sharri a ce wallahi mu muka muka kashe shi ko ba mu muka yi wannan ba kafin mu fita in suka dakatar da karatu ko suka kama suka daure na ce da an cutar da mu za a yi ɗaukar mugun abu a zo a sa mana kuma yanzu ashe in ana so za a iya zo a zo a tashe mu yanzu a nan fa unguwan nan fa yan shi'a fa suka zo malamai suna wa'azi fa a nan unguwan nan fa tsallaken gefen nan fa malamai duka duka ko wata bai wuce ba fa malamai suna wa'azi fa dan shi'a yazo ya tsallako ya shigo yazo kan yazo kan malami limamin masallacin nan ba da shi da sauran yan uwa kuma wani irin alwashi ne basu ce ba ba ciya suka yi ba ma ranar juma'a za su tashi masallacin kenan idan za su yi za su yi nasara kenan to wallahi sai mun gyara kuma gaskiya ni zan gaya muku ni karatuna ba zai tafi da shirbici da rashin tsari ba wallahi dole mu tafi na gaya muku dukan mu nan sojoji ne wallahi kuma in abun ya ƙi ya ƙi ya wallahi ga samari nan a gabana nan ga sunan bila adadin wallahi za mu yi delegating Allah wata rana mu ce kai yau ba za ka yi karatu a ciki ba za ka saurari karatun ka ne a kofar gate na ƙarshe wallahi da gaske a rinka rotating ana juyawa mutum da mun fara ayyuka yanzu za mu yi wannan na- na- na ma'aikata to za mu zo mu yi aikin wannan dan in kana saurayi baka taimaki addinin Allah me za ka yi tunda akwai loudspeaker ana ji ko ba haka bane ba ka haƙura da rike Qur'anin kurin ka shigo shigar soja soja har mu yi karatu mu gama wasu suna kewayawa wasu suna tsaye a bakin gate wasu suna cikin abin hawa duk wanda zai shigo ka gan shi ka gan shi ya ganka ka gane shi kwarai da gaske amma wallahi halin da muke ciki bai kamata a ce mu zauna wannan karar ba gaskiya ban ji daɗin wannan abun ba wallahi kuskure ne kuna ganin mun tafi wato sai muka dubi abin ta janibi guda yanzu ana laƙalli misalin yarinya nan da a ce muna da tsaro a gurin da da tsaro a gurin ina jin insha Allah za a kama ta ko an kama ta ko ba a- misali idan aka kama ta abu mai sauki ne za mu san daga ina take ko ba ka bane ko nasiha muka kama ta muka yi mata ai an taimaka ko iyayenta aka je aka bi diddigi ya aka yi suka bari ta yi naƙuda ta haifu a wani guri ba mamaki wallahi watakila ba mamaki a gidan ku diddifin nan ta tsuguna ta haifu dan laisa bi gharib ba mamaki bane ta tsuguna ta yi numfashi ta yi haihuwarta ta yi ta gama ta kawo ta jefar mana shi ta tafi zai iya yiwa da haka na gaya mana wannan ne wallahi dan mu daɗa shiga tete mu mutane suna zuwa da dukiyoyinsu ga ababen hawa ba za ka irga ba motoci ga nan ba za ka irga ba kuma ku kun sani cewa abin da muke faɗa da yawa mutane ba son su suke yi ba gaskiyar nan tana da wahala in ta ki karɓuwa gwamnati ba son mu take ba wani ne yan siyasa ba son suke ba wasu masu kaza ba yan aƙidu na banza ba son mu suke yi ba kuma mu zo mu zauna haka kara zube yanzu za ka iya daga mutum nawa ne a cikin masallacin nan to ko mutum da aka dauka aka yi mai illa ya ka gani a nan gurin fa aka zo aka yi akwai wani bawan Allah da ya zo karatu ya tashi a nan daga nan aka tashi a karatu suka je suka bi suka yi mai duka da gora ko ba ka bane an yi a nan gurin dan uwa ne a nan yake karatu wallahi kuma mun tashi ga nan karatun ne suka tsare shi hanya suka ba shi kashi da itace da wane ne da wane ne da haka gaskiya wannan bai yi ba dole ne sai an gyara kuma na gaya muku wannan ne for your notification to notify you don gaya muku don gaskiya za mu zo mai wani tsari na musamman akan wannan gaskiya dole ne a samu tsaro sosai kuma a duka wuri yanzu ga iyayenmu mata da 'ya'yanmu mata da wane ne matanmu ga su can a can baya suna zaune ba kowa a wajen ko wani ne zo ya sake musu dan kwikwiyon kare ba ya gama da su ba haka ne mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta